أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kamar yadda yake gudana karatu na ranar lahadi a nan masjidi sabilul huda gawan katare da magaram inda nake gabatar da littafi na al'adabal mufrad na wani malami muhammadu bin ismail wanda aka yi saninsa da sunan imamul buhari mai rasuwa hijira tana da shekara 256 rahmatullahi alaihi yau muna ranar lahadi 28 ga watan jima'a al'akhir shekara ta 1446 Allah mana mawafaka a sabon da za mu karanta a wancan satin mun kare babe na 362 muka kare hadisi na 700 na 823 yanzu a tashi babe na 363 babe 363 turwa san sosan turwa ruwaya ta 824 hadisi na 824 tarjama baban ita ce babun gura gura? bin to gura bin gura bin hankaka gura bin ne? sunan wani su ne hankaka ko? to darasin da muke muna cikin darasi ne wancan satin irin sunaye wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya sauyawa sahabbai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama kenan da kwa irin zamanin sunayensu na jahiliya zaka ji wani ake sunan shi hankaka wani sunan shi tsaci wani sunan shi sabo wani sunan shi kaza kaza da annabi sai sai mu suna to irin darasin da muke yanzu kenan irin waɗannan waɗanda aka samu annabi sallallahu alaihi wasallama ya sauya musu suna kamar wancan satin aimi shi wannan sunan shi sarmu ko girbi asa yake mai suna da kuma asiya wanda take zawa da ainu to duk irin wannan kenan ci gaban darasinmu ne na sunaye waɗanda a jahiliya ga sunansu suna ba na kirki ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai yi sai sauya mu suna shine kama babun gurab kenan gurab da Hausa sai mu ce hankaka gurab ne hankaka kenan da kai aka samu wani shi sunan shi ne hankaka annabi ya ce ya sunan ka yace suna na hankaka annabi sai sake mai suna saboda hankaka kaga a cikin tsuntsaye ma yana sata kwai kuma yana ne yana warce haka ka nemi yana sha shawo ne warce to kaga kuma na malamai su suka ce kenan duk sunaye na tsuntsaye wanda yake da irin na hanka kama ba an kira mutum ba kenan ka zo ba cewa mutum ba shirwa ko angulu ko duk irin wani kenan ba an sa mutum ba to karantar ruwa sai ce قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا عبد الله بن حارث بن أرزاق قال حدثتني أمي باطئة بنت مسلم عن أبيها قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حنينا فقال لي ما اسمك قلت غراب قال لا بل اسمك مسلم دقيقة كذا مسلم kenan wannan ruwa ta 828 824 kai ya ce hadasana muhammadu bin sannan kala hadasana abdullahi bin haris bin abza kala hadasati ni ummi uwata ta bani labari ya ce ba shi labari mamashi babashi wace ce da baba tashi ra'idatu bintu muslim ra'ita ɗiyan muslim ita kuma ta samo an abiha daga babanta kenan shi gurabun ɗin wanda da shi sunan shi gurabu a zamanin jahiliya annabi ya sauya mai suna kenan ita wannan ra'idatu iyashti ita ce take ba da labarin da wannan ai da yace hadasatni ummi uwata ta bani labari sai wadi sunan uwar tashi shi wannan wane abdullahi bin haris ko sai yace hadasatni ummi uwata ta bani labari sai wadi sunan uwar tashi yace ya sunanta ra'idatu bintun muslim to tace mi an abiha ta samu daga babanta sai baban nata shi wanda a jahiliya sunan shankaka sai baban nata yake cewa shahidtu ma annabiyyu hunainan na halarci yakin hunain tare da annabi sallallahu alaihi wasallama injiwa inji shi wannan muslim ko shahidtu na halarci ma annabi tare da annabi hunainan yakin hunain yakin hunain mun sha labarin shi nan ɗaya ne daga cikin yakukuka kuma shi ne ƙarshen yakin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi da ƙurishawa wanda an yi shi bayan fatahul makka shekara ta takwas daga hijira tarihin hunayin mun shaye shi ba sai mun koma ba kenan shi wannan ya ce na halarci yakin hunaini tare da manzan allah sallallahu alaihi wasallama faƙalali sai annabi ya ce mini masu muka ya sunanka ƙultu sai na ce gurabun suna na hankaka kala sai annabi ya ce la'a'a wani suna bai ba bal ismuka muslim daga yau an sake ma suna sunanka muslim kaga bai zai gane a wani hadisin suna na hankaka ko kuma irin tsuntsaye masu hankaka annabi sallallahu alaihi wasallama irin masu wannan sunayen ya sake musu suna yana yanzu ma kira mutum su ya sunanka ce hankaka kaga annabi sai sake mai suna kuma sai zaɓin mai suna yace sunan kawa muslim muslim kenan me zaka doka kuma anan kenan suna muslim yana ɗaya daga sunan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sayawa sahabbai kenan suna muslim suna ne mai daraja wanda daga halishin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito yana sanyawa sahabbai suna muslim kuma in muka doka baicin shi wannan gurabun wanda aka sanya mai musulun ba shi kadai ne ba da kwai sahabbai da dama wanda irin wannan sun zo wanda ba ma sunansa hankaka ba in sunan bai yi ba ko sunan bai da ma'ana ko sunan na jahiliya ne annabi in saya mu suna ya sha sa sunan musulun mu gane dai sunan musulun yana da yawa da kwai hadisi inda na da yake cikin mu'jamal imamu dabarani na wani shi ma da ya zo shi ma irin wani suna gare sai annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma ce a a sunanka musulmi hadisin abu kirsafa wanda sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abu kirsafa ana ce mai jandaratu bin al-hayshanat al-kinani wani sahabin manzon Allah ne shi wannan abu kirsafa yake cewa qala li rasul sallallahu alaihi wasallama wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama yace mani hallaka aqibun kana da yaya qultu li aqul sai ce ba ni da ƴaƴa amma dai ina da dan uwa karami sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ji bihi je ka zo da dan uwan naka kana shi wannan abokin safa yake cewa sai na tahi fa wafaqtu bi aki da iske dan uwan nawa wa kana gulamin kuma dan uwan nan ya kasance gulamin sagiran kamar yaro karami ne sai zan zo da shi dan nan zaka doka annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake mubaya'a har yara suna zuwa su yi mu baya a gurin annabi sallallahu alaihi wasallama ba sai manya ba kaɗai suke zuwa su musulun su yi mu baya har yara kanana suna zuwa a zuwa annabi su yi mu baya da uwayensu dan wannan shi wanda abu kirsafa da yace bayyana da amma dai ina da dan uwa amma dai dan uwan nan karami ne annabi yace zo da shi sai ji ya tsoko dan uwan shi shine yake cewa wa kana gulaman sagiran hatta ja amai hai na zo da shi gurin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ma da naminan nabi lokacin yaro da aka zo da shi kusan annabi haraba sai yaro ya ɗan tsere ma sai abokin safa ya ce sai na bi shi fa a hastuhu fa da mamto ya daihi wa rijilaihi sai na ɗauko shi na gama hannayen shi da ƙafuwan shi sun maji itu bihi ilan nabiyu sai na zo na kashi gurin annabi sallallahu alaihi wasallama da na kashi yaron nan shi ma fa aslama sai ya shiga musulunci wa baya abun nabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya mai mubaya'a kenan zaka doka annabi sallallahu alaihi wasallama yana wa hayyara mubaya'a sai ce wa kana ismuhu misam shi wannan yaron na dan uwa abokin safa sunan shi misam misam shi ko misam irin sunaye ne kamar in ka ce misam sunan aska aska wadda ake aski ko a wa dabba alama ita ake cewa misam kenan yaron sunan shi aska ka gani ba wa zaka yanka eh sunan shi aska to sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce wa wannan sahabi abu kirsafa sai ya ce mai masu muhu da ya zo da shi ya sunan dan uwan naka ya aba kirsafa sai aba kirsafa ya ce qultu misam sai nace sunan dan uwana aska sai anan sai annabi ya ce wa abu kirsafa qul bal ismuhu muslim daga yau kace sunan shi muslim ka kare kiran shi aska sai abu kirsafa daga nan ma sai ya ce qultu nace muslimun ma aka ya rasulullah su da masaman wadata ne sai ya ce to da muslim ne tare da kai ya manzo Allah ba misam ne ba aska ne ba kenan mu za mu dauko wannan ruwai kenan dan mu buga misali ne sunan muslim suna ne babba ba wannan gura kadai ba aka sakewa da kwai sahabbai wanda aka sakewa kenan daga cikin su ne muka dauko misalin dan uwan Abu Kirsafa Jandaratu bin Haishanatul Kinani shi ma sunan shi aska sai annabi ya ce sunan ka ne muslim sai ya ce babun shihabun me shabu makowa ta annabi musa shihab shihab kuma ta ne annabi musa da ya tsankani zai kaɗi yanar shi ne yau mine ne makamashi ko makamashi can ba ce wazan ji a tekun idan sun kayan wuta zan zo muku bi shihab ɗan ku kaba sun ba a yau shihab kenan eh kenan shi wanda sunan shi shihabun sunan shi makamashi bakin wuta kenan ko sunan shi makamashi ko sunan shi bakin wuta sunan shi shi wannan shi wannan shi ma da aka ce ya sunanka yace sunana makamashi annabi ya ce a'a daga yau sunanka hishamu shi ma aka saki mai sura sai ya ce kan tarwaye قال حدثنا أمر بن مرزوق قال حدثنا إمران القطان عن قتادة عن غزازة بن عوفة عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له شهاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنت هشام wannan yace hadathana amr bin marzuq qala hadathana imran al-qattan an qattada an zurara bin awfa an sa'ad bin hisham an aisha daga aisha siddiqa iya siddiq radiyallahu anha yadda Allah ta tabbata a gare ta aisha siddiqa ta ce zakara inda rasul an ambata gurin manzan allah sallallahu alaihi wasallama rajulun wani mutum yuqalu lahu ana ce mai shihabun makamashi shi sunan shi ne makamashi faqala rasul sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce bal anta hisham daga yau sunanka hisham sunan bakin wuta makamashi ba sunanka ne ba kenan kaga ba an cewa mutum sunansa na jahiliya ba makamashi sunanka fa makamashin wuta ko sunanka bakin wuta kenan sai annabi ya sake mai suna sai ce mai sunanka ba hisham kenan kaga duk mai muke doka ana irin sunaye wanda ba su ma'ana da annabi yana sauya musu kuma daga nan sai mu dauki irin sunaye mai masu ma'ana da zamu sanyawa diyan mu kenan zai ga hishamu ma sunaye ne kirki wanda ya wato daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ruwa tana mustadrak na Imam al-Hakim da Mu'jam al-Kabir na Imam al-Tabarani sai ce babun asib shi kuma mai sabo sunan shi don ba mai bai mai sabo mace asiya shi kuma ne ya sunanka mai sabo kamar sunan su zai ba ka tsoro ɗaci mai sabo makamashi da aka da suna shawo shirwa da haka da suna shi kuma wanda sunan shi ba asi amurbi ne asi kaga baban shi a yi asi ne asi bin wa'ilu duk asi kenan mai sabo kenan sunan ka asi mai sabo shi ba na sai sauya ma kamar can asiya bil aini da ya sauya ta sai ce قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يحيى بن سعيد عن زكريا قال حدثني عامر عن عبد الله بن مطيع قال سمعت مطيعا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكه لا يقتل قرشي صبرا بعد اليوم إلى يوم القيامة فلم يدرك الإسلام أحد من أصاة قريش غير مطيء كان اسمه الآصى فسماه النبي صلى الله عليه وسلم مطيئا eh ka gani asi sai aka wada shi bai biyayya kenan ko eh yace hadathana wa musaddadu qala hadathana wa yahya bin sa'id daga washi kuma daga zakariya zakariya dawa daga wa amir daga abdullahi bin yawa kenan dan wanda aka samu ya suna shine abdullahi bin muti kenan shi muti inna shine a jahiliya sunan shi asi mai sabo sai aka sauya mai suna aka kai shi muɗe to ɗan shi yake ba da labari kenan abdullahi shi ne yake ba da labari shi kuma abdullahi ɗan wane ne ɗan muɗe ne waye muɗe ne kuma wanda a jahiliya sunan shi asi aka sauya mai suna ya koma to abdullahi yake cewa sami'tu muɗe an ya ƙulu na ji muɗe a yana cewa kenan ya ji baban shi yawa sami'tu nabiyu ya ƙulu shi ko baba ya ce na ji annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa yoshe yawmul fatahi makka ranar da aka bude makka shekara ta nawa shekara ta takwas daga hijira kenan ranar yawmul fatahi makka ranar da aka bude makka in ji shi wannan mudi'u mai sunan asi wanda annabi ya sauya mai suna mai da shi mudi shi ne yake bada labarin ya gaya wa dan shi yake cewa baban shi ya gaya mai ya ji shi muɗi yana cewa ya ji daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yawon fatahi makka ranar da aka buɗe makka annar da yake cewa layi kutal ƙureshiyu daga yau ba za a sake kashe wani ba ƙureshe ba sabaran akan haƙuri ba a da yawan bayan wannan ranar kenan bayan wannan ranar ba za a sake kashe wani ba ƙureshe ba akan haƙuri sabaran nan akan haƙuri me ke ne akan ridda sabaran ridda kenan sabara akan hakuri bi mana akan ridda kenan muke ri daga yau wani ba kure shi ba zai ridda ba kenan wannan ruwai kan ka kama a shahid wani albishir ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bawa quraishawa ai tanka ai fatar maka an samu quraishawai sun shiga musulunci sun yi ridda to sai annabi nan sai ba su albishir yace la yuqtalu quraishiyun ba za a ƙara kashe wani ba ƙureshe ba sabarar akan haƙuri kenan shine akan yayi ridda ba a da yau bayan wannan rane ila yawmul qiyamati har ya zuwa ranar tashin kiyama kuma inda zaka ga abin hatta ga zautin ridda da aka yi ta zamanin Abubakar Siddiq ai ba ƙuresha ne ba suka yi ai sabbin shiga musulunci ne suka yi na wanda ba ƙureshawa ne ba su ba su yi da shawa tun bayan fatawar maka da suka shiga musulunci ba su yi da ba kai hiɗe suka zama aini bayani na abubakar siddiq abubakar siddiq shi yi gazawatul ridda na bayani da muka yi bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu wane ne khalifa abubakar siddiq ko shine halifa na farko gwamnatin abubakar siddiq ta samu matsaloli guda na uku abubakar siddiq wanda ya hau mulkin shi matsaloli guda uku ne fuskance shi matsala guda uku su ne na farko sai aka samu sabbin shiga musulunci sai suka ce sun huta kenan sun yi mi sun yi rida kenan damar sabbin shiga musulunci ne suka ce sun yi mi sun huta to wannan duka sabbin shiga musulunci da suka huta babu bakure shi a ciki kaga magana albashi da annabi ba su duka ba quraisha ne ba wannan wanda suka ce mu mutum babu quraishi a cikin su kenan shine matsalar farko da abubakar da ya samu sun shiga da musulunci bai ratsa su ba suka ce babu annabi sai suka ce sai ne sun huta matsala ta bi da mulkin abubakar da samu da ya hau mulki shine hewa an su suka ce ba za su ba da zakka ba zakka sun hasa ba da sai suka yi tawilin wannan ayi da take cewa huzu min amwalihim sadaka ka amsa daga dukiyarsu sadaka kenan sai suka ce ai annabi ne aka ce ya amsa ba wani halifa ba daga baya kenan babu annabi babu babu zakka mushkila ta uku sai wa'an suka wato suka ce su ma annabawan ne irin su musailamatul kazzabi sai suka yi da'awa su ma annabawa ne kenan kaga daga hawan mulki abubakar siddiq halifa sai samu wannan matsala guda nawa guda uku to da wannan ne ayin kaje zai ga abubakar siddiq a nan ne inda ya yi gazawatul yamama inda sababin ta ne aka shehu fatul qur'an haka ya jamal qur'an ya aka yi gazawatul yamama waɗanda suka jagoranci gazawatul yamama khalid bin walid da ikrima dan abi jahal sune kumandan in gazawatul yamama duk wannan mushkilolin abubakar siddiq ya je yaki wannan majmu'a guda uku ya ɗan rida ya yaƙe su wanda suka hana zakai ya maido su waɗanda suka ce annabawa ne su ma yaƙe su duka uku a ƙarshe dai aka kashe wannan wutar gaba ɗaya a nan da ai sababin da aka kashe a gazawatul yamama aka kashe hafizan ƙur'ani sosai cikin sahabbai ai shine bayaninmu na sababin gama alƙur'ani a rubuta shi na farko na zamanin abubakar siddiq ai sababin li sababu qatalil hubbazul qur'ani fi gazawatil yamama ita kuma gazawatil yamama me sababu ha shine wannan mushkila guda uku wa asimi ridda wa asimi sabasbar zakka su musailama sun zo sun ce su menene su annabawa ne to abin da muke so ka dauko nan a cikin wannan wanda suka yi ridda babu quraish dalilin wannan maganar da annabi ya ce musu daga yau la yi ƙutar ƙureshiyun ba za a ƙara kashe wani ba ƙureshi ba sabaran a kan yayi da ba da yawan bayan wannan fatawar maka ila yau mulki ya mata hayya zuwa ranar tashin kiyama to sai ko me ki ba mu labari sai ce falam da rukul islam bai riski musulunci ba wani bayan magana na falam da rukul islam ahadu min al-ustati wai magana wannan shi mai ruwa da abdullahi dan ne yake magana sai ce falam da rukul islam ba wanda ba ɗaya da ya riski musulunci minar usat na daga masu suna asi asi kenan usat na jam'in ne na as kenan yana ba mu labari ne shi ɗan na wannan asin ya ce a masu sunan asi asi ba ɗaya da ya shiga musulunci shi ne falam yi rukun islam ahadu minal usati ba ɗaya da ya riski musulunci kenan ba ɗaya da ya shiga musulunci minal usati daga cikin masu suna asi na ƙureshi wanda suke ƙureshawa gaira muɗe in ba wannan muɗe ba babana ba kenan da ke yuna mana kenan masu sunan asi da kwaisi da dama zamanin amma dai wannan wanda aka baida mai suna muɗe shi kaɗai ne ya shiga musulunci aya can wanda muka sani ma wanda suka yi adawa da annabi sallallahu alaihi wasallam da kwaiwa da kwai asi asi dan wa'ilu as-sahabi ko da kwai asi bin hisham al-buhtari da kwai asi bin sa'id bin asi bin umayya da kwai asi bin hisham bin mugira al-mahzubi da kwai asi bin al-aswad al-adawi kenan duk da kwai wannan manyan kafirai ne eh duk da kwai asi asi amma dai a dukkan masu sunan irin asi irin su walid bin wannan asi bin wa'il kinna to ba wanda ya shiga musulunci sai baban abdullahi nan shi ma da ya shiga musulunci sai annabi ya sauya mai suna daga asi ya maida shi to shi ne ke cewa falami da rukul islam ahadu min al-usatul quraish ba daya da ya shiga musulunci daga masu sunayen asi waɗanda suke ƙureshawa gaira muɗi'in sai muɗi'i kaɗai ya shiga kenan baban shi ko shi ma baban nashi da ya shiga sai yana asi sai aka annabi ce mai muɗi shi ne ce mai kana ismuhu asi shi baban na ya kasance sunan shi asi fasammahu nabiyyu muɗi'an sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai daga yau sunan ka muɗi kenan asi suna ne bai da kyau in aka ce asi mai sabo ya sunanka mai sabo kaga suna ne bai ba sai aka ce daga sunanka ba muɗe sai shi ma aka sayar da suna ina mun ga ko an sauya sunan gurab an sauya sunan shihab an sauya sunan asi sai ce babun na 366 yace babun man da asahibu wanda ya kiran abokin shi fayahtasiru sai ya takaita sunan wayan kusumi ismihi shay'an sai rage wani abu daga sunan nashi man da'a sahibuhu wanda ya kira abokin shi fa ya hatasiru ya ya takaita sunan wayan kusu ya rage min ismihi daga sunan shi shay'an wani abu kenan wanda sun da zai baka wai ai can ka mu zo nan mai zancan sunaye duk wanda ba su da kyau ka a kira mutum da su ko to yanzu mutum ne ga yanar sunan shi mansur sai zaka kira shi ya kace mansur yayi a yayi shi ne ya jawabi ko ko mutum sunan shi isma'il sai kace isma ko ismi yayi aish yayi kenan zai baka labari wannan da a yanzu ai zaga mutane suna rage suna to wannan a musulunci ba laifi ne ba a ragewa mutum suna a wajen kira ba ba a takarda aihuwar shi a me bai zama to haka nan kamar yanzu ga ya can ja'afaru ne zai kira sai ce ja'af ko kuma yawa so in sa in rage ka wanda ka shigo nan wanda ka shigo guri mansur mansur ismaili nake ya ce shawa ismu isma ko eh kenan wannan a addini annabi yana kiran sahabbai da wannan sahabbai da dama annabi in zai kiran su shine yace ma yamma baba yace man da asahibu wanda man da asahibu wanda fa ya hatta siru ya takaita sunan ki bai wadi ba duka letterin wayan kusu min ismi sha'an ya rige wani abu daga sunan kenan kaga yanzu shi wannan kenan a kira a musulunci ba laifi ne ba dan annabi yana kiran sahabbai sai rage wani abu a sunan bai wadi ba sunan duka sai dan rage to mu je mu ga irin wanda yi wannan قال حدثنا أبو اليماني قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائش هذا جبريل يقرأ عليك السلام قالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته قالت وهو يرى ما لا أرى to wannan ruwa da zan makaranta ta 827 ruwaya ce wadda a harajahu sita an haka ce sita duk kowa hudota an haka ce sita su ne ashabu sunan da kuma wa da sahihaini duk sun hudota kenan ruwaya ce wannan ta zo buhari ta zo muslimu ta zo nisa'i tirmizi abu dauda duka ta zo sai ce hadasana abu yaman kala hadasana shu'aib al-zuhri kala hadasatini abu salmata an aisha daga aisha siddiqa ita ta kawo ruwaye radiyallahu anha yadda Allah tabbata a gare ta qalat aisha tace qalar rasul qalar rasulu annabi yace kenan wata ran annabi a gida zai kiran aisha bai ce ba ya aisha tu sai ce ya aishu ya kaga yayi ya rige ya aishu ya aishatu aishatu zo bai ce ba aishatu zo sai ce aishu kaga ya rigi kenan ke aisha ta kawo na hadisin na wata rana kenan yadda annabi kiran zai ce mata ya aishu kenan ta ce kalar rasulu annabi ya ce ya aishu ya aishu wata rana jibril ya zo ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallama wahayi to jibril ya zo ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallama wahayi sai jibrilu tunda shi annabi sallallahu alaihi wasallama yana gawa yana ga jibrilu jibrilu kamar malamin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ai allamahu shadidul quwa kenan kamar malami ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan shi annabi yana ga jibrilu amma dai Aisha wa to to jibrilu ya zo gurin annabi ya ka annabi wahayi to shi ne sai jibrilu alaihi salatu wasalam ke cewa a gaida awa aisha sallama to da jibrilu ce awa aisha sallaman nan to shi ne annabi sai ya ce mata ya aishu jibrilu ya zo ya ce a gaida ki a miki sallama bai ce ba ya aisha mu da sai da muke nema a shahidi ba ya aisha ba yana shi ta ce annabi ya ce ya aishu ya ke aishu haza jibril wannan jibrilu ne ya kara alaiki salam yana yana miki sallama ƙara kenan yana miki sallama qalat aisha ce tace fa qultu ni ma sai nace wa alaihi salamu wa rahmatullahi wa barakatuh da ban amma sallama ba kamar da ba daidai ita ko ko kuma ka ƙara kaga jibril ya ce mata assalamu alaikum ita ko da ta maida sai tace wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh qalat sai aisha tace wa huwa yara ma la ara wa huwa yara shi annabi yana ga ma la'ara abinda yawa ga ruwayen muslim sai ce ta ce wa huwa yara ma la'ara shi annabi yana ga abinda mu ba ma gani kenan shi annabi yana ga jibril mu kuma ba ma gani kenan lokacin da annabi ya zo ya kawo wahayi a ɗakin gidan siddiƙa kenan kaga ita bata gan shi ba amma dai sai jibril ya ce a gai a mata sallama ta mai da sallama amma dai bata ganshi ba to anan sai annabi da zai ga mata sai ce mata ya aisha kenan wannan hadisin baitin darasin mu na rage suna kuma wani darasi yake ba mu to amsalama kuma daraja aisha jazakallahu khair fadala aisha daraja aisha siddiqa humaira kenan da wannan a cikin sai haini da an kawo hadisi zaga an kashi a cikin baban fadala aisha siddiqa kenan kaga fadalan aisha siddiqa hatta mala'ika jibrilu yace a mata sallama to kale ka gani mala'ika jibrilu yace a mata sallama ai kuma an wuce gurin ko eh in ba in ba mutumin kirki ai mala'ika ba ce a mata sallama kenan kaga wannan hadisi yana guruna fadalan aisha siddiqa humaira to a cikin mata annabi ita kadai ce ya abu kanta
akwai khadija da kwaiwa khadija da kwai khadija hadisi shi ma yana buhari da muslim hadisin abu huraira yake cewa a ta jibrilu nabiyyu sallallahu alaihi wasallama wataran annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin garil khira kamar can annabi na zuwa ba to yana cikin wannan garil khira sai jibrilu ya zo mai da jibrilu ya zo mai ita kuma a daidai lokacin da jibrilu ya zo mai ita kuma aisha tana ta fito daga gida ita khadija a lokacin shi annabi yana ina garin khira jibril ya zo mai da wahayi ita kuma aisha ta khadija khadija ta fito daga yana daga gida da abincin ta kaiwa annabi yana da aksoin jibril yana gurin annabi sallallahu alaihi wasallam khadija ita kuma ta rike abinci zata kawa to kanta iso ne sai jibril yake cewa ya rasulullahi ya manzan Allah hazihi hadija wannan hadija ce kad atat ta zo kan ta zo ma gane ma ha'ina'un tare da ita da kai wani makayi fihi idamun aw ta'amun aw sharabun wanda yana dauke da abinci ko abin sha sai jibril ya ce fa idza hiya atatka idan ta zo maka fa aqra alaiha salam kama ta sallama amma dai dauke na ita ga wannan ita na Khadija sai ce fa aqra alaiha salamu min rabbiha wa minni kamar ta sallama daga gurin ubangijinta kuma daga gurina wa bashirha bi baitin kuma ka bata albishir da wani gida fi jannatin a cikin aljanna min kasabin na lu'lu'i la sahabin wanda babu wani kururuwa a cikin gidan wala nasibin babu wahala a cikin gidan to doki wannan malamai sun zo a fadala hadiza umul mumini da khadija da aisha kumaira wa suke sa gaba khadija suke sa gaba me yasa saboda wannan ruwayi ita ainan haza jibrilu ya kara alayki salam wannan jibrilu ne yake yake gaida ki ita kuma khadija fa aqra alaiha salamu min rabbiha wa minni kenan shi ma jibrilu saƙo ne aka bashi ya gaida khadija kuma sai ce toni ma gata ba kenan kaga anan an an zo malaman hadisi in sai kafarar ummahatul mu'minin sai sa khadija gaba saboda nan shi sallama ita na khadija daga gurin mahalicci yazo azza wa jalla aka ce mu kuma aka mata albishir an gina mata gida a aljanna na lulu'ulu'i gida wanda ba hayaniya ba wahala ita kuma ainihin jibril ne ya gaida ta amma dai duka dai ummahatul mu'minin dai suna da daraja amma dai Khadija tana ana fifita ta akan ita gaisuwar mata ubangiji ta zo mata ba ta Jibril din ba sai ya ce kenan dai a sai kenan mun ga me shahidi nake roka na mabukar a Aisha kenan muna iya muna iya takaitawa mutum suna mu ce mai mi a rage wani abu a a sunan mutum to kuma su kadai ne kenan ba su kadai baiwa wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya usman usman a afan in zai kai sai ce ya usman usman bin afan sai ce ya yawa shine ruwa ce wannan ta kasa kuma bai ci wannan aba huraira in zai kira aba huraira a cikin hira sai ce mai ya ya aba ya aba hir ya aba hir kaga ya ya yayi nisar din wannan to waje a bakwai yana bamu ka misali biyu daga wajen hadisi shi ma wanda yake cikin buhari hadisin abi huraira ne radiyallahu anhu abu huraira da kai shi ke cewa wata rana laqiyani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gamu da ni wa ana junubun ni kuma ina da janaba a lokacin kamar janaba ta kama shi a ba kwarai da bai wanka ba ya dan wuta haka ko neman ruwa ko na aguwa sai ya gamu da annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gamu da annabi sallallahu alaihi wasallam a ba kwarai da yace fa a haza bi yadayya sai annabi ya kama hannun shi kenan annabi ya kama hannun shi ya zai sai ba annabi sai ce fa mashaitu ma abu sai nayi tahiya tare da annabi hatta ka'ada har ya zo wani guri ya zamna kenan ya kama hannun a ba kwarai da gasar sun zo wani guri sun zamna shi ko a ba kwarai da yana da me janaba so ana zamnan nan a ba ku rada ce fansalaltu sai na dan janye haka sai na tsame na janye da na janye fa attaitu rahalahi na komo gida da gaugawa da na komo gida ce fakta saltu sai ne wankan janaba sun mashi itu kuma sai na sake komowa gurin annabi wa huwa qa'idun annabi yana zaune a wannan gurin da na zo sai fa kala sai annabi yake ce min in ji a ba ku aina kunta ya abahir aina kunta ya aba bai ce ba aina kunta ya aba kurera ina ka kasance ka tahiya ka aba kurera ka bani ba kenan ka ganan kenan annabi yawa aba kurera ba ne irin wannan sai aba kurera ce mai faqultu lahu sai na ce mai kenan na bashi labari ai annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da kamo hannuna ni ina cikin janaba ne shine na bika da ka zo ka zauna nan ina ga kuma bai kamata in zamna cikin wannan da ya saba gurin manzan Allah shine na sallale na je gida na yi wankan janaba na dawo dama ya san tuni annabi ya san an gaya ne amma bai gaya mai ba an zo a gaya mai ko to da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce subhanallahi ya abahir kaga nan ma da ya saki son shi ce subhanallahi ya abahir innal mu'min la yanjisu yace mu'mini ba da jasa ne ba kenan kaga miki nema a wannan ruwai muna ga annabi ya yi kirayi a babu rera da ya takaita suna ko muna gana ita a wannan ruwai janaba ba ta hana aje kasuwa aje aje aje da wannan buhari da zai kawo wannan hadisin sai ka babin khurujul junubi ila suqi wa ila ghairi zalika kenan mai janaba ba laifi ne ba yayi kaza yaje kaza yaje kaza ya zama a fada yayi kaza yayi kaza tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al mu'minu la yajis kenan a shahide mu miki da ma'ana tarhim muke nema na takaita suna na annabi sallallahu alaihi wasallama yawa a bakurera kuma na bakurera ba nan kadai ba yawa a bakurera inda ya kira shi a ba hirkin nan da kwai dogon hadisi wanda ya zo a kan sharɗin buhari da turmizi kuma ya zo a musnad da imam ahmad shi ma a bakurera ne yake ba da labari na farkon musulunci tun da farkon musulunci ai da suka shiga musulunci ana ce musu ahal sufa ko in sun zo garin madina ba gida ba iyalai sai su tattara ina a masallaci suke tarewa sunansu ahal sufa farkon musulunci kenan lokacin da suke farkon musuluncin nan sun tattaru sufaye a masallaci ko ahal sufa ko ba sufa ahal sufa eh a masallaci suke kwana su ji komai a masallaci ka tare to a wannan ruwaye ma wata dogon hadisi zamu kai sama sama inda ba ko yake cewa wallahi in kuntu la'atamidu bi kabadi alal ardi min al-ju'i yayi da yaran tsima yace na rantsi da Allah a lokacin nan na kasance ina kwantawa rungumi kasa saboda yunwa kamar yunwa ta dame shi sai kwanta kasa da cikin nashi shine yace in kuntu la'atamidu bi kabadi alal ardi min al-ju'i kai yace wa in kuntu la'ashudda al-hajara ala batani min al-ju'i in dai zahi dutsi nake kullama ma'ana a ciki sai ka dutse ya dora a cikin nashi kasan sun sha wahala da farko musuluncin nan sun sha wahala sosai ai shi ne lokacin da aka yi fatawa aka yi fatawa aka yi fatawa daura ta zauna masu haban ma in sun ga wani abubuwan ko bayan mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai su tuna sai su da kuka su ga wani lokacin da ya tafi ban mu da kaza wani da ya tafi kaza ban mu da kaza musu abubi da umairi da ya tafi likafanin da za a mai babu illa al-izhiri wa sana sai tsabri ko wani gamba aka bai da za a zo an kashe musu abin umar za mai likafani wannan in an rike sama sai a gaina a ga ƙasa in an rike ƙasa likafani babu sai a nabi ta izhir kamar tsaure da gamba a yi likafani da shi warka musulunci haka wasu kai amma dai su ma sabon kuma daga baya da aka yi tafatau aka yi tafatau abin ya buɗe musu da wani aimin hadisai nan ba irin sahababin alatu lokacin da duniya ta buɗe in sun ga wani abubuwan ka suna ta tunani su ga wane sun ta yi wane ya ta yi wa minhum man qada nahabu wa minhum man yantazi sai suka mura kadin kamar dai duniya da ma sun tafi wancan farkon to ina mu yanzu mun zama ta kulle ciki saboda da dutse ai ko kwaki ai wanda eh wanda ai da wahala kenan kaga ba hora yace saboda yunwa yana ne yana kwantawa ya rungumi kasa yana kulle ciki to sai ba da wani tarihi mai mamaki mai tosai ya ce wata rana sai yin wata sha biyu yin wata mai koba koba kamar yin wata kama shi wuni guda ko tun jiya ba a ci abincin dare ba misali ba a ci na dare ba ko kuma ka ɗauka yanzu yau baka ci na rana ba baka ci na dare ba sahiya ta yi ba kari to wajen ƙarfe goma ya kaki kai ba mai azumi ba kenan yin watawa a baku ne da koba shi ne ce wala ƙarƙa attu yoman ala tariqihim sai ce sai na zo kan hanya na zamra inda sahabai suke bi su da imani ba hutu zai yi bara ba sai zo kan hanya ya zamna da ya zamna shi ne cewa da ƙarƙa ato a yawon alata rike him da zina ya kudu juna minu kamar yi ka zo kan hanya inda mutane suke wucewa ina kana jin yawa tun da su can imani gare su ka zo ka zamna mala habibu zai wuce ce a zo mu tafi karka ni gida kila an je a yi san hako kai dai baka ce ba mala habibu yin wa biye ji amma dai ka bi hanyar da yake wucewa ka zamna kila ya ce ma zo mu je gida to shi ne a ba hore rayuwa nan da ya zamna a wannan hanyar yana nan yana zamne yana zamne ce famar da abubakar sai abubakar ya zo wucewa da abubakar ya zo wucewa shi biya ce mai bayin wake shi yake so a ba hurairar arin shewa abubakar wayo ya shi suje gida sai ya ce fa sa'altuhu an ayatu min kitabillahi azza wa jalla sai ya ce mai wani ayat nan ta sura kaza a ina take yake jan hira da abubakar siddiq shi kuma jan hira da yake da abubakar ya ce zo mu je gida ya tambaya shi ne yake cewa ma sa'altuhu illa li yastatabi'ni na ban tambaye shi wani abu na san abu ai dai tambaya ya sani tambaye dai dan a hire ce zo mu je ja shi yana bashi bayanin ai hasi je gida in an je gida ko madara ya sha ko da biyu abubakar ya ce shiru bai ce ba zo mu je gida ya samu cikaswa a ba wani ina yana yana ya ci gaba da zama hallo sai ga famar da umar shi ma umar ya zo sai ya yi mem action da ya taɗa ya ce umar bai na haɗa wani ayan nan ta cikin kazaƙin nan yane ta sauko umar ma dai sai ya ƙare magana umar bai ce mai ba zo mu je gida umar ya tafi kaga dai dai jiro ko ne bi su wuce shiru shiru bi su wuce ba abinci ana nan ana nan abahu rai ce famar da abu kasim sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ce fa'a rafa ma fi wajhi wa ma fi nafsi sai gane huskata da abin da ke raina tunda shi sadiqul masaduku ai ma makawdi wa malaika zuwa gane kenan annabi sai ya gane da annabi ya gane fa qala ya aba hir shine nake nema da zai kira shi annabi annabi sai ya ce mai ya aba hir ya abahir faƙuntu lahu sai a babu rira ce sai da ce mai labbai ka ya rasulillah na amsa ma ya manzan Allah faƙala sai annabi cewa a babu rira ilhaq biyoni biyoni mu je gida a'a ba a sa'an ba ai mu je gidan tukwana ai sai an je gidan in haka je babu eh sai ce me ilhaq zo mu je gida to gane yanzu ka doka ya samu dai annabi ya sun je gida da suka je gida ce wasu ta'azantu da annabi ya shiga na nemi izini fa azina li ya bani izini sai na shiga yana yanzu ga abu hurairah ya shigo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka shigo gida fa wajadtu labanan fi qadahin sai annabi isko abu hurairah ga nan a gida sai aka isko madara a cikin wani akushi haka ko ƙwarya haka cike da madara a cike da madara ga tana to kenan dole fara haɗa ne ko wani ga tinje ba ta abinci ga madara ta samu to ga madara ga aba huraira ga manzon Allah faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce min aina lakum hadha laban yana annabi ya tambaye ɗan gida daga ina aka kawo wannan madara dan shi annabi da abin da yake zo gida sai ya tambaya saboda in hadiya ne sai ya taba in sadaka ne annabi ya ce sadaka kenan shi ne na annabi tambayi in gida ya ce min aina lakum hadal laban daga ina a kawo wannan madara fa qalu yallan gida suka ce ahadahu lana fulanun aw alu fulan yallan gidan wane su suka kamu hadiya wannan madara kenan an kata hadiya ba sadaka ba ita kuma hadiya an ka annabi annabi yana ne yana ci to kenan abahu yana yanzu me yake jira nan akwai kwankwaɗin rago to sai annabi ya ce a nan ma ya annabi ya ce a bahir kaga nan ma mun samu ya kira shi ya rige suna annabi da ya ce mai a bahir ya ce labbai ka ya rasulillah na amsa kiran ka ya manzan Allah sai ya ce mai in dalik ila ahadus sufa fa da uku je kacan masallaci ahadus sufa wannan a kira su madara kuma a koshi guda ya ce je ka ahadus sufa ka kira su a ruwaye sai abu kuraira ke ba da labarin suwaye ahalu suffa sai ce wa ahalu suffa a da yaful islami su ahalu suffa kinan bakin musulunci ne lam ya awu ila ahalin wala malin ba su da gidan mazamni ba su da dukiya sun tare a ina a masallaci iza ja atin rasul sallallahu alaihi wasallama hadiyatun asaba minha wa ba'asa ilaihi minha in aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallama in hadiya ce annabi ya dauki wani abu sai ya aika musu wani abu masallaci wai za ji atuku sadaka arsala biha ilayhim in kuma sadaka ce aka sai ya aika ta gaba ɗaya gurin ahlus sufa walam yusib minha bai dokan komi daga ita yanzu nan a ba wuri ya ba mu kamar labarin su ne ne ahlus sufa to a ina muke mun tsaya ga madara ya je kira ahlus sufa a ba wuri da yake fa ahazana ni zalika sai abin ya bakanta mure a jijjiya tunda shi tun giya yunwa ta buga shi ko ga madara kwarya guda kuma an ce ka eh ile da kowani ya kunkuɗe ta yi ya yi shi ya kira ba sako da ya ke yace ba hazari ni zalika sai wannan ya dan fata mana rai wa kuntu arju an usiba min al-laban shirbatan ni ko ina kamna a lokacin naga wannan madara in samu in dan sha wani abu ataqawwa biha baqiyati yawmi wa laylati dan in samu karhin yini na da dare na mai zawa amma dai an ce kuma ke ka ka kira ahadu sufa amma dai duk da wanda yake a raina sai na ce anar rasulu amma dai ai ne dai ma'aiki wanda ni da aka aika ni da aka aika in kira araba anar rasulu ni aka aika in kira fa iza ja al qawm kuntu ana allazi udiyahum in wani kira su tunda ni aka aika ni ne zan ba su iske na sha kenan tun da kai aka ce an zo da kai gida aka ce je ka kira wasu a basu to iske kai ka samu gado kai da aka tura ka ka kira wasu baki a basu to in ka zo kai zaka fara ce yana a rashe ce kaga ni da nake kamna kuma ni ne aka aika in kira su to ni da na kira su ai ni ne zan basu kenan ya zai in samu kenan yace fa kotu ma ya buƙali min hazal laban ina ga wannan madarar ita ma ban da rabu yanda naira tan abubakar naira tan umar nan ma dai da wahala tunda an ce a kira ahlus sufa sai ce walam yakun min da'atillahi wa da'atu rasul guddun kuma ba makaha aike manzo Allah sai na shi kina Abu Huraira yace fatalabtu sai na tafi fa da autuhum da ta ahlus sufa annabi yana magana su kuma daga an kira sun san me to gara kwasa ta zo ko ahlus sufa suka zo gaba daya da suka zo ya ce fatalaftu fa da autun fa aqbalu fasta'azunu suka nemi izini shiga gidan annabi fa azina lahum annabi ba ce ku shigo da suka zo fa ahazu majalisukum min albayt kowa ya samu zauni ya zauna kila wajen su 30 ne ko wani kowa kowa zauna da mai jin yunwa da ne kaza kowa ya zauna kuma ga ƙwarya daya to ya kai na sun makala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa aba hurairah annan ma da zai kire sai ya ce ya aba hir zai ce ya aba hir huz doki wannan kware madare fa aadihim ka ba su eh ka ba su shi kuma yi manzo Allah ya yi faɗi magana samar wa data ne yace fa hasul qadaha sai ya sai na doki wannan kware sai na zo fa ya sharabu hatta yurwi sun mai yaruddul qadaha wa wa'ihi al-ahad kenan an ce ba su sai ke bada inda zo ga sun su wajen ashirin na ba ma da su fi misali in ya sha sai mai komi ne mai bada ko sai yi gaban ba ba shago sai a ba wannan ya sha a ba wannan ya sha shi yake dai ƙwarya in an yi uku ma suka sha karewa da tai kenan duk wanda suke gudun bai san ba a nan annabi ya san abin da yake ran nashi kuma annabi ya san komai wata mu'ujiza ce ta annabi zai gwada ana kenan ya ɗauko ƙwaryar ne ce in na ba wannan in ne a mai ya mai domin tun da farko ina sarewa ina karewa zai yi sai ga madara ba ta karewa yadda aka yi wanda ya sha haka ta gaba take yace hatta a taita ala akhirin muhannaba na karshe kenan duka suka sha kenan duka su wannan ahlus sufa suka sha mu'jiza manzo Allah wannan madara ba ta kare ba daga nan hankalin shi sai fara rawa yace wa dafa'atu ila rasul sai a karshe kowa ya sha madara tana kamar yadda take sai na maida wannan karhe na ba annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi fa nazara ilayya sai annabi ya kalle ni wata basama sai yi mulmushi ya nuna min kenan ya san tun warko abin da ake fa qala sai annabi ya ce aba hir nan ma sai ya ce aba hir ya ce labbaika ya rasulullah na amsa wa manzon Allah sai ya ce baki to ana wa anta ni da kai ne ba mu sha ba mu bi muka yi sura fa qultu sai ya ce sadaqta ya rasulullah kai gaskiya manzon Allah mu bi muka yi sura sai kala sai annabi ce faqa ud fashrib to zamna kai ka fara sha sai Abu Hurairah ya zamna yace faqa adtu fashribtu na zamna na sha summa qala li sallallahu alaihi wasallam hallu annabi ce mai ishrib ishrib ishrib fa ma zala ya qulli ishrib ishrib annabi yana ce mai shi in yayi sha sha yayi ruwa shi a janibi ce sha ya sha sha yayi ruwa ce ce sha ya sha sha yayi ruwa shi a ce sha a gare karshen shi ko a karshe dai abu huraira ya ce wanda zai ba a saka bil haƙi ma a ji laha masalakar ciki na ya cika ba inda wannan murar ta shiga na goshi tukwana annabi ce na wurin kada sai ya meka wannan madarai gurin annabi tana nan kamar yadda take kenan kaga annabi ya nuna mai mu'jiza ga wata ruwaya da ya hutu baitin ya sha madara sai ya ji gurin Umar bin Khattab yake cewa ka yau na sha madara mai albarka a yi ɗazin nan da ka wuce nake tambaye ka wannan ayi na shi ka sanin ayi na tambaye ka ne don ko ka kira ni in je saboda gona da abinci tun jiya umar ɗan haɗa da ke mai wallahi da da kai abin da zan baka na shi so in kira ka mu je gidan nan fiye da jajayen umar da za a bani kenan shi ma lokacin da umar shuru ne shuru ne shi ma lokacin da umar da wanda zai kira shi ba yana a ƙarshe dai a ba ku raina suka sha madara lafiya lau kenan a shahidai da muke nema a bakir kenan kaga annabi sallallahu alaihi wasallam rage suna da muke yin mu yi amfani suna mu rage ba laifi ne ba kenan wannan hadisi sai mu tsaya daga nan tunda na gaba tsaho gare sai mu tsaya daga da lokacin sallaye sai mu tashi satin gaba idan Allah kai mu ruwaya ta 828 shi ma da irin shi ne akan takaita suda ne da fata abinda muka karanta Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك الله كيما ساتن غبا دري da lafiya